من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد قال قولا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار. ‘Yan uwa masu albarka, salamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. Yau ma kamar yadda muka saba cikin yarda Allah ya raya mu ya kuma ba mu lafiya sannan kuma ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci da muka saba haɗuwa mako mako masallaci mai sunan masallacin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu a nan cikin garin da magaran a wannan ƙasa samun ta Nijar. A yau muna a kan tsirin Juma'a sha biyu ga watan Sha'ban. Hijar da goyon wannan addini Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara biyu da ɗari hudu da arba'in da biyar. wanda ya dace da ashirin da biyu a watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da hudu a lissafin da ake na haihuwar annabi isa dan mutum alaihi salam idan tarihi na inganta kamar da aka saba a irin wannan rana a mako mako mukan gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani yau ma kuma gashi za mu tashi daga inda muka fara a wancan satin na baya kafin haka ina wato yin dalilin marhaban da babban malamin mu da shi da mu dala ba shi ikon ziyartar mu a wannan majalisi mai albarka sai dai kawai ya mana ni idan ki ma azuma kamar ta yi da iya kima yin a ba ki zagon kuma ke kasan akwai yokewar ka koyi dan ka a kamo ka in jini ya gaba ta aya ko ta baya baya da yake kasa ila wannan ba za ka kai ba shi ne ni ban san yana da da kusan kwana hudu ai kaga da shi ne kamata ya shi ne darasi gaskiya kamar yadda muka saba a nan ko sai da muka yi bako muka ba shi dama saboda akwai albarka a bayanan bako kwarai kuma akwai karuwa kuma dama wannan wuri ai kujera ce ta karantar da sunna to duk wanda ya zo da sunna din ko ana maraba da shi dan ba kujera ce ta wani ko wani a'a ita kujera ta addini kuma ta karantar da sunnar manzon Allah kenan duk wanda zai zo da sunnar manzon Allah ko daga ina yake a duniya to da ya da ya zo nan ba ba ko bane ku da shi kun zama da ko gaba ɗaya mu sai zama su muna buƙatar ya ƙara mun kamar da shi ma ke buƙatar mu ƙara shi to dai abin da zamu ga shi ma da Allah ya yi kuma Allah ƙara ma rayuwa albarka sai daga cikin matasa da suke kokari a harkar addini wallahi sai dai a yi addu'a da akwai irin su jewa a wurare da alfinka to fatan dai Allah ƙara mana ilimin nan yan wannan cikin kotun Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuma mun fara a aya ta 28 za mu tashi aya ta 29 fadin Allah am hasiban ladina fi qulubihim marad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين في قلوبهم في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم
Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne da munafukai tun daga waɗanda ayoyin baya da muka karanta yana bayyana mana siffofi miyagu na munafukai wanda suke bayyana imani da koyi ɓanna wanda cutar da suke ma addinin musulunci wanda ya fito da kiyayya zahiran bai da ita ko to sai Allah ke cewa ama su balladina fi qulubihim marad shin yanzu waɗanda suke a cikin zukatan akwai maradu rashin lafiya daman mafi girman rashin lafiya wato ita ce kafirci da munafiki saboda shi kafirci da munafiki za ka iya gani ne shi daram daƙam ya miƙe daram daƙam ba wani matsala amma kuma matsala ta kare shi duk kayan awo da za a auna ba za a gano shi da shi ba amma kuma yin kowace daga irin wannan cutar matsala gare ta to shi ya sanya duk wata cuta da ka sani ba ta kai ta ba to cuta ta gangan jiki a yayin shan magani amma ita wannan cutar ta cikin zuciya in ban da tasirin alƙur'ani ba a da ya magani da haka nan aka ba da umarni ko ya zama wajibi a yawaita karatun alkur'ani da bayanai da karatu na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su suke kutsawa su tsira a cikin zukatan bayan Allah wanda Allah ya arzuta shi sai su shiga cikin zuciyar shi su wanke zuciyar su mai da shi talakiyya wato qur'ani ke da irin wannan operation wannan operation din wani baya yi in ba alkur'ani ba zaka ciwo ne ciwon munafiki to Allah na magana da masu rashin lafiya ta munafiki waɗanda suke suna kudi cewa a ran cewa abin da suke wa yadda suka ɓuyar ga mutane suna ganin Allah ma sun ɓoye shi akwai lokacin da munafiki ya ganin hatta da Allah bai fahimci shi ba shi ya sanya idan ya tashi maka ƙarya zai ya maka to in an je gaban Allah ba zai ma Allah ƙarya abin da ya yi ce bai yi ba kuma ya rantse da Allah ya halifuna suna rantsuwa a wurin Allah kama ya halifuna da kuma kamar yadda a nan duniya suke muku ƙarya su rantse ne ويعظمون أنهم على شيء kuma yake tsammanin abin wannan zai amfani su alhali ba zai amfani su ba ألا إنهم هم الكاذبون
Allah ya shi ne makaryata to kaga Allah ke cewa waɗanda suke da irin wannan ciwon da munafiki suna tsammanin Allah ya kurja Allahu agdanahum shin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bijiro da asiran su ba wato abin da ake kira abdul al-adgan jam'i ne na gagaru menene gagaru shi ne abin da ke cikin zuciya na hasada da ƙiyayya ga musulunci mutum a cikin zuciya shi akwai hasadar addinin musulunci akwai ƙiyayyar addinin musulunci akwai ƙiyayyar jama'ar musulmi da suke aiki musulunci haka akwai ƙiyayya da hasada ga al'ummar take taimakawa addinin musulunci ma'ana ko da zuciya ko da ilimi ko da ƙarfi ko da mulki ai kuma su ba da gudun wasu wani hanya ko to shi cikakken munafiki da ake magana a nan mai nufafin yake sadi yana hasada da ƙeta ta irin waɗannan mutane idan kana ma addinin Allah aiki da yake Allah ya warda da zuciya ka inda zuciya ne inda mulki ne da yake Allah ya kanye mutum ba in ƙarfi da jiki ba Allah ya sanya maka wata musiba ka kai ne tsayuwa ma sai an kama maka in ilimi ne jiki ba ka hauka shi ana gaba maka da ilimi ko to irin waɗannan da irin wannan mummunan kiyayyar wanda ya kai ga kana nufin al'ummar musulmi da addini da cikakken sharri ta yadda in aka ce addini ya samu wani ɗan tagomashi to shi ke nan za a ga mutum mai fikirin shi a baki hankalin shi a tashi yana ganin sun samu na kasu to yanzu shi ke nan duniya za ta shiga uku a hahana mu jin daɗi a hana mu wanawa a hana mu kaza a hana mu kaza amma idan aka ce kafirci ne ya fara musulunci ya faɗi sai ka ce na fara'a yana jin daɗi wanda a babin a babin aƙida malamai suke magana akan nawaqidul islam abin da yake warware musulunci kamar yadda alwala take warwarewa jin daɗi idan musulunci ya samu na ƙasa na ƙasa ko musulmi ka rika farin ciki kana murna kana jin daɗi da aka yasa to alama ne musulunci ya warware haka nan jin haushi in musulunci ya ɗaukaka shi ma na warware a jini to kun ga ake asalin munafiki akwai kafin tare da shi sannan kuma akwai ƙesa da sharri na alaƙa da musulmi da suka yi yaudara wanda za ta rika shigar da mummunan aiki saboda suna kusa da musulmi yadda za su iya tasiri wajen lalata kafiyar musulmi ko shigar musu da banna wanda yake zahiran din kafiri na hili ba zai iya haka ba ya ga to ba sa tsammanin ubangiji zai yayi al'amarin su li ibadihi al-mu'minina gabayin su mu'minai Allah yana iya yaye wani al'amari da suka turanta suka ɓoye ga bayan shi ne mala ce ban ba haka nan bane yadda abin yake sayu ga hudda sannu ubangiji zai buɗa zai asirin su amran al'amarin ya bayyana shi har jama'a duk mai hankali mai basira wayayye a addinanci ba ya yi addiniya ba mai wayewar addini ya gane kaza dai munafiki kaza tuffa ce ta munafiki ko aiki ne na munafiki ko wani kaza munafiki har ya zama su duk mai lura mai wayewa yana ganewa haka kuma Allah ya yi haka din a ina Allah ya farkar da sotul bara'a wanda wannan sura ta zo tana ta wa minhum wa minhum wa minhum sai da ya kai ga duk munafukan da suke koye wani shari'a zukatan sai da kowa ya razana cewa anya yanzu gaba ba a kai ba ko a cewa ne ba hemirhun ba a karaka da wani da wani da wani sai da kowa razana haka saboda in aka ce wa minhum in aka faɗa aikin sai ka ga mutumin kusa da kai yana ma yin aikin nan take ba ka rasa sunan shi ne kawai a sama ba kenan duk ne hankali zai gane wane shi ne kuma zai gane ba to me ya rage illa a kama sunan shi shi yasa ake kiran ta ita sura kanta suratul bara'a a wata ruwaya cewa sura ne fallasa wadda ta fallasa munafiqai idan ba sura ta kona ma munafiqai a irin ta an gane ko babu wata sura da ta zo ta kona ma munafiqai a fili kamar ita ta bayyana duk wani sirrance-sirrancen su da abin da suka kudirce min al-af'ali na daga ayyukan su adalat wanda yake nuni halali fatihim akan munafikin duk wani aikin da wani abin da suka koyi wanda zai nuna maka kaza din nan da suka yi munafiki ya ba suka yi su dai da su da bayyana kaga dai maka magana akan wanda suke aibata masu ibada ko idan an zo an yi magana akan a taimaka ma addini manyan masu kuɗi sun ɗauko dukiya ne tarin yawa shi ko yana da irin tasolinki ɗari ba zai bada ba wannan yadda aka bada ne kamar misali mutum ya ɗauko miliyar ɗaya ya bada ya ce a haka a yi shi yana da miliyar dubu ba zai iya bada miliyar ba to yanzu da ba zai iya badawa ba bari ya soki ne bada wajen jama'a ta raina shi sai ce ba dan Allah bane dan a kai ne da ke kanyar banza an zo ana barazana ana ana ana ana kuri dan a da nuna mutane mutane kirki ne su kanyar kaga ya kushe ne dewa to shi kuma talaka yana jin zahibe da abin ya tafi ya yi dako ya yi kwadago ya samo dan abin dan kaɗan kamar ka zo dala ka hamsin ko ɗari a abin da za a gina wani akata bayan wani kayan aiki ana bukatar wajen miliyan ɗari biyar sai ka zo da dila ɗari sai ci da saboda rashin hankali wanda ka yi da su ana zancen miliyarori za a kashe kai ka zo da rashin hankali da wutar da a gaito da in irin ka ne suke tare har abu za a gina abu shi wanda ya bada ba jiyan bai bada ba kaɗan ɗin amma in ka kasa ɗan ya soke ka in ka kaji wa soke ka yanzu da qur'ani ya bayyana haka da Allah an gane shi ba gane shi ba qur'ani ya nuna cewa zaka ga suna yin wasa da Allah wasa da manzon Allah wasa da addini idan aka saba sai su a ai suna yi ne dan ɗebe maka su kewaya duk ba so ba aka bayyana wannan ba za ga mutumin yana wasa da addini bai dauki addini da daraja ba amma wani abu da ba addini ba zai wasa da shi yana wasa da Allah ana dariya to duk irin waɗannan wani aiki ne daga cikin ayyukan mu da kai Allah kai za ka an bayyana ta yadda za a gane sai Allah ke cewa ولو نشاء لأريناكهم فلأريتهم بزينهم ولتعرفنه بلان القول والله يعلم أعمالكم Allah ce wa launa sha'u da mun ga dama in ji Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da a raina ƙauni da mun nuna maka su ma gaba ɗayan fara arkamu kuma amma dai duk da ban nuna maka bari za mu sanar da kai su da alamu alamun su na ayyuka da alamun su na maganganu da alamun su na aiki Allah na gaya ma manzon shi sallallahu alaihi wa sallam da ya ga dama sai ya nuna su ɗaya bayan ɗaya kuma ko ɗaya in su dubu ne ba a nuna ɗari karin su inda kar ba a ɓoye ɗaya dukkan su a bayyana bai dai Allah bai aikata haka ba cikin dukkanin munafikai fitarar dinu sai Allah ya yi ya mutu yin asiri daga Allah ba dukan su ne ya bayyana su ba akan halittar shi me ya sanya zo da Allah ya kai rufe wasu abubuwa na bayi bai bayyana ba dan ka san rahama ce daga Allah mai yiwa in ka tuba daga baya ka ga dan ba an ka ba amma idan da wani wani mutum abin shi ya bayyana ko da ya tuba a dabi'a da adam ba zai karɓi wannan tuba ba dan ga kai akwai abin da aka ba ko an tuba baka yi Allah ne duk abin da aka bishi aka tuba sai yi amma shi dan adam akwai abin da ya kai in har an kai kaza to ko an tuba kuma ko ya ce na yayi an gyara su a ran shi na kallon ka da wani abu bayan abuwa gaba ɗayan ta sai ɗan kaza dan haka nan kaga Allah ya ce zan sanar da kai su sai dai ina kasar da kai daga alamun su fa da ta'rifan da hum fi hadhihi qawl kuma za ka san su ta wajen magana magana su idan suna magana sun yi kowa daɗin magana sun yi kowa tausasa harshe amma kuma sun yi kowa baƙin hai da kautasa hai wa in yaqulu tasma al-qawli idan suna maka magana za ka yi saurari magana domin magana za ka ga sun yi ta a nutse kamar can aka ba amma da ya bada kare in ma ka ɗauka can suka kuma ba ta suka ba to irin waɗannan maganganu nasu Allah ya zan sanar da kai su ta irin wannan maganganu ai kaga sotul munafiki Allah ya saukar da ita ne dan yamma manzo Allah irin wannan bayani wasu ne suka zo suka tabbatar ma da annabi sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah sun shaida shi manzo Allah ne alhalin kuma ƙarya ce waye ya sai su ba musulmi bane sai Allah ke cewa idan ja
جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون idan munafiqai suka suka ce na shahadu mun tabbatar innaka rasulullah lalle kai manzon Allah ne Allah ya yi ba Allah ya ce wallahu ya alam innaka rasul ai Allah da man shine masanin cewa kai manzon shi ko mutane su sani ko kasa sani su ka shafa rikin sanin su zai kore manzan Allah daga manzanci shi in kuma ka sani ba kai ne ka mai da shi manzan ba ba sanin ka bane ne da shi manzan daman manzan ne wallahu ya shahadu kuma Allah yana tabbatarwa innal munafiqina lakazibun lalle munafiqai ƙarya suke duk wannan cewa sun shi dadin ƙarya ne da Allah banda Allah waje sai ƙarya ta yi irin wannan magana a shi kaga akwai mutumin da ce la ilaha illallah amma ƙarya yi to kai ni ga kai cikin zukatan ya za mu shiga manzo Allah ma ya shiga cikin zuciyar bawa ya gano waye ya bayyana abin da ke cikin zukatan bayi Allah ko shi ne masanin yake yanzu man Allah da aka zo aka ce mai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi man Allah ne ya gamsu ko bai gamsu ba yanzu da Allah ke mace ƙarya take ya kuma yarda ƙarya su ko bai yarda ba kafin a gaya mashi bai san ƙarya take amma da lafiya mutuwa wani ya nuna maka ashe ba wanda ya san zai yi cewa sai Allah dan adam zai san ne ko da annabi ne amma Allah ne masanin zai domin ga annabi ma wani abu na haɗari a gaban shi bai san shi ba sai da Allah ga rafiya da ba sai kika ittakhadu aymanahum ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah Allah ki tafsiri wannan ma kanu ya'malun aymanahum idan karan kan da suke yi da kalmar shahada da suke yi ai kamar sun yi rantsuwa ne annabi Muhammad annabin Allah ne sun yarda cewa Allah shi ne abin bauta na gaskiya Allah shi sai su wannan abin junnatan ta zama musu rantsuwa kariya ce suka ba kan me yasa suka ba kan kariya musulunci yana da gani ya iya ya tsasa a matsayin kafirai ya iya nuna ce zuciyarsu da zuriyar to amma idan suka furta wannan kalmar shahada ko ba su yi aiki da ita ba saboda tsananin albarkar kalmar shahada za ta ba ka tsaro a duniya ka gane ko ƙayyar kake he ka amfani da ka cika gaskiya ta he ta amfani ka ɗari bisa ɗari amma ko ƙayyar ka he ta maka amfani hamsin bisa ɗari me hamsin bisa ɗari ko ishirin da cikin ɗari ta ba ka kariya a duniya ka ga na farko za a zauna da kai ba za a kashe ka ba ko ana yaƙi kai baka ci wani za a yaƙa ko ana hukunci kai baka ci wani za a ma hukunci cewa kai kajiri ne ka gane ko sannan za a iya aura daga gare ka a baka aure za ka iya cin gado za a iya gada ka za ka iya gada haka ne kuma in ka mutu za a iya makarna za a kai yan kabarran musulmi duk ba da ila sama aki ba shi a ilimin Allah ya san kaji ne zai yi wannan abin zai yi gaba ɗaya kai ne kaga a ce kaji ne domin me ya sanya a nan Allah koyi la ilaha illallah muke kari ya kiri bata dan ka san ita babu babu ba sai dai ka ka ka more ka tikkani sai ne imani in baka in baka da imani ba duka za ka more ta ba sai dai ka more ta a duniya ta kaga more duniya kila kashi 25 cikin ɗari ko more lahira ba ita ce sauran kashi 70 cikin ɗari mun bayyana yadda abin yake ta baka daraja a nan duniya ta maka amfani duk da baka aiki da ita amma in aka je gobe kiyama to shi ke nan ai a can kuma tun da babu ikhlasu ba magana ta baka kariya ba da ita ita bakin aikin ta ga mun wanda in kai ne bakin aikin ta duniya ko duniya kuma ta wuce wani ke sanya za ka ga manyan mutane wanda inda za a kalle su sun yi kamar irin manyan munafukan Madina a zamanin manzon Allah in ka kalle su a ido sun yi ba yadda su gama su me yasa muka ce sun yi mu sun yi sallah a inda ba yi sallah ba sun yi sallah bayan limamin da ba samu damar yi ba shi ba sun yi sallah a bayan annabi Muhammad cikin gudu Allah waje ya sallah ba annabi Muhammad kaga wajen liman sun hika galar mai liman kaga sun dalaka haka ne fihi kalima sosai hiyayya a tsatsa kuma mamu abokan sahu fihi ka dan su ji yan aljanna ne kai kuma tabbas bane na kai yan aljanna ba ka da saboda sunayen na abubakar ne sunayen na umar sunayen na usman sunayen na aliyu su abrahman bin da ire-iren su da Allah abokan hada sahun su sa'annin naka ne to masallacin da suke sallah sa'an naka ne yanzu da masallacin Madina da na karkada ɗaya ne da na masallacin Madina da na walbala ɗaya ne da na Birzangi ɗaya ne da na birni ɗaya ne da na Kano da na Lagos da na Kaduna da na Niyane da na Los Angeles da masallacin Casablanca da na Rabat da na ba ɗaya ba ne kaga sun yi ka masallaci sun yi ka abokan haɗin su sahu sun yi ka nema dan girman Allah wannan sallar sai tak a masallacin annabi kana daidai sallah nawa dubu nawa eh dubu dubu ɗari a a dubu ɗari a makka ne dubu ɗaya a madina sallah azhar ɗaya tak ko ba a bayan annabi ba kai ta a da magana in ka kama sallah sai ka ina sallar su kuma ko bayan wani adaran ma kake ta wallahi ka ina sallah sai ka ina ta biyu ko ko da sallar sai azhar biyu take kana da wuce kana kai sallar ɗaya tak ba wanda aka yi a masallacin annabi ko a yau to bare kuma annabi ne liman din amma mutane da wannan babban liman din da babban manya manyan mamu da darajar wannan masallacin akwai wanda suke kalla a wurin a bayan annabi tare da yana abubakar ne suka gama suka mutu annabi ya yi rakiyar gawai ya cire rigar jikin shi aka ma gawar sutura ta zama da wahon gawar rigar da annabi ya sa a jikin kuwa sannan annabi ya addu'a ga wannan mamakin Allah ya yi gafara Allah ya ce ban karɓi sallaje a bayan ka ban karɓi ba sallaje tare da mamu ban karɓi ba sallaje a masallacin ka hatta da addu'a annabin ma Allah ya ce ban karɓa ba kuma kar ka ƙara yi ta jayo maka an hana ma sauran ma sai ka taɓa jin da annabin Allah
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم
in ma ka roƙa musu gafara ko baka roƙa musu ba Allah ce lan yadda ila Allah lahu da dai da man Allah ba zai gafarta musu ba ba magana gafara a kan ranar da Allah ita lokacin yin ta ya wuce sai totar ba bantan ta ya wuce ya wuce ya wuce kamar yanzu ne zaben da aka yi na bare ka zo da ƙuri'a ka ce ga sauran ƙuri'a ta an yi ta a an nan shugaba kana ta fi wadar haka ne ya wuce ya wuce an kai ba za a musu gafara ba in za ka nema musu gafara ko da su saba'in ba su ɗaya ba ko sama da saba'in ɗin Allah ce da kai ni ba nan su ba gafara saboda dalilan sun mutu akan wannan munafiki na itikadi munafiki na aqida ba nifaqul amal bane to sai da ko haka nan ne magana gafara kankan da Allah ta tsayi magana su shiga aljanna babu bal ma a wuta sai an kai su gidan kasa in ya cika an kulle sannan za a ɗora su fir'auna daga sama da manyan manyan mutiyan annabi daga sama kaga su fir'auna in ya je wuta akwai ranar wuta to fir'auna kuma yana bisa kofar da aka kulle munafiki sai in fir'auna ya samu gafara ya fito kaga shi kun babu zancen sama to shi munafiki ne kasa da shi إن المنافقين في الدرك لسفل من النار أيا على رمى ده هكا نن الله يكفي أشكبوا أيمانهم بلسان فسدوا أبدا إنهم ساء ما كلموا ذلك بأنهم آمنوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون kaga dai a nan abin da muke so Allah zai sanar da mu su ta maganganun su da alamomi cikin wannan sura tun da ba ita muke tafsiri ba har kanta maganganun su ne da alamomi ya Allah ke wallahu ya alamu a amalakum Allah ya yi kowa sanin ayyukan da ku bayi kuke da ku mutanen kirki da wanda ba mutanen kirki ba duk aikin da kuke ku mutane Allah ya muku sanin aikin da kuke sai Allah ke cewa wala nabalu annakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabru akhbarakum sai Allah ke cewa da na bulwannakum lalle za mu ci gaba da jarraba ku ku bayi a duniya ko ba mu kama sunan munafiki muka kama sunan mayaudashi to za mu jarraba ku jarraba wacce za ta raba ɗan juma da ɗan kabewa ita ce za ta raba gaskiya da ƙarya dama ita haka Allah yake ba wahayi ba zai sake sabo amma sai kawo wani ibtilai sai ga ɗan hagu ya yi hagu ɗan dama ya yi dama tun a duniya sai kawai kaga ayyana wane ya koma kowa ya koma asalin shi kowa ya koma abin da ke cikin zuciyarsa wala kike za mu ci gaba da jarraba ku bil awamiri wan nawahi ta hanyar ba ku umarnin ku yi kaza ta hanyar hana ku kar ku yi kaza a nan ne za ka gane ɗan gaskiyar ɗan ɗan da ba na gaskiya ba nan za ka gane mai imani da gaskiya da matsayacin mai imani ayyukan addini na ayyuka za ba zai yi ba in je ya saba ma san zuci to ba zai yi ba an gane abin da aka ce kar a yi idan ya gaina da injeri a cikin shi kuma zai to da Allah daga ce to anan nake so in buga mana misali ko in mana wani bayani da za mu fahimta mu a musulunci dukkanin ƙasar Nijar musulmi ne. Kasa ana cewa wai su in da kada cikin ɗari. Ni ban sallama ba kuma na tabbata kuwa Idan aka ce akwai ɗaya a cikin ɗari wanda ba musulmi ba, ya kamata mu ga alama. Da Allah muna so mu ɗauki jihar da magan. Mutane miliyan biyar ne a jihar akwai gari kwaya ɗaya tak ba babban gari ba wanda faɗin shi yawan mutanen gari ya kai akwai magidanci gida talatin a garin ƙauye ne mai gidaje talatin a kan jihar da magana akwai wani gari haɗaɗɗe mai ƙauye ƙauye ne mai gida na wana wana wana har gida talatin dukan cikin kaba a Nijar akwai irin wannan garin to yaya za a yi mutumin da a kan ƙasa mutum miliyan ishirin da saba ba ka samu bagari mai gidaje talatin wanda su suke ne kadai ban ma kuma da nake su suke da majority ko da a gida talatin ake su suke da sha shida bal ma ba su da sha biyar muna da sha biyar sai dai su zama su suna da gida uku muna da gida ishirin da bakwai da Allah akwai garin kuma da zaka samu mai gidan goma kuma babu kirista ko baya yanzu misali mu ɗauki gari kamar wata duk faɗin wata babu kirista ko baya kada ɗin garin wata da kirista na yi misali da yi to ita ko yanzu dan Allah in an rasa mu gari irin wannan irin wannan irin wannan irin wannan ya za a yi kuma a ce wai tsugo ɗaya wanda kashi ɗaya da cikin ɗaya kai yanzu ban ce sai dai cikin mutum dubu biyu a sami kirista ɗaya in an yi fa'a shi ma amma ba wai ɗaya da cikin ɗaya ba wala babu wannan abu babu wannan kasa wannan kuma daga an yi biyar za a gani haka ne domin duk kiristoci jihar da makaran kam har yanzu da su da ƴaƴansu ba su kai mutum ɗari kan jihar da makaran mutum miliyan biyar ko mutum ɗari har yayin jannatin gaza ya zo shekarki tamanin yana yin aiki kiristanci yana yaɗa kiristanci ɗan ke musu dinta ke da musu ta yi margari wani mai tsaurin kai da aka kama gari mai iya da'awa ya samu mutum uku ya mai da ya kai ya saka aka musu karatu aka aka ba su karatu na na zama fasu a yau suka zo muka je biyu suka yi suka suka sake shigowa musulunci sauran shi nawa ko kuma mu karbo dan shi an biya mu an biya ba shi kuma biya ba da ba karbo dan shi sai mu hawan kamfiyon ka bige shi ya mutu muka ce Allah kara da wurin kafa tun da zafi ya ji da kafin musulunta da Allah yanzu wannan irin da ake wai an samu wai wai sai shi cikin dari zancen banza zancen wuri an gane ko dan haka nan Allah yakan sa wani abu din ya jarraba to musulmi ne ya tuka musulunci yana da dokoki kafin a aure ba da muka gaba da dokoki kafin mu san mun mun zo duniya musulunci yana nan yana da dokoki in kai sarki ne kan ma a ayyuka ba a san an ayyuka ba akwai hukunci na na sarauta idan kai talaka ne akwai hukunci na talakanki da abin da kai da hukunci dan girman Allah ya zanta ne yan Niger ni musulunci da Allah da manzo ne suka umarce mu game da shugabanninmu biyayya akwai inda a musulunci a cikin sunnar annabi aka ce ku yi tsoron ku shugabanni akwai babu a sunnar manzon Allah ba magana ku tsoron ku shugabanni ko hadisai ne suna nan da yawa manzo Allah ya ya ba ka habbai labari ga abin da zai faruwa yace za a samu shugabanni azzalimai maƙetata masu ci muku mutunci masu karɓar dukiyarku masu karɓar haƙƙinsu haƙƙinsu da akan ku kuma su hana ku naku naku da kuke bin su hana ku da ƙi sai aka yi ta kama da ba za ya ce mun sai da sauki ya yi addu alayhim haqqa mu Allah ta ku ba su haƙƙin su ku ji Allah na haka ne kenan zanga-zanga aiki kuwa yau na musulmi ne wa ya hana ka Allah da manzon shi kuma yan Nijar alhamdulillah a matsayin mu na musulmi mun yi aiki da wannan juriya kama mulki ana tabbas an san ba juriya zaben da aka yi ba jubbabukan ya ci saboda jubbabukan ba faransa ba ta yi da shi jori take yi da shi ta tilasta aka karkata aka ce an ba jubbabuka an ba juri Nijar su ci zanga dangawa haka ne to in kace ai wancan lokacin lokaci ne na jahiliya to mutum lokacin da ake da ilimi kun ce gama mulki an taba zanga zanga ali sebu in ka ga wanda ya zanga zanga ko ba wanda ya karatu karatu musulunci bane ko ya da malaman musulunci sai da ya karatu a wurin ibilisai da shekaru ya yarda da su zan ce yan siyasa ne da yan lakon ƙungiyar lakon suka yi zanga-zanga Nijar a ina ta suka kawo kayan su a wurin demokuraɗiyya a ina a Faransa. Faransa ba can bane yanke lamu suke karantarwa? Kaga ba Allah ba aka zo Faransa ne. Da aka zo mamman Usman ya hau mulki. Mamman Usman ya cikin mulki. Mutumin da aka nuna mashi ƙauna a ƙasar Nijar kamar mamman Usman. A wancan zamanin babu shi. Haka ne? ɗaya rana aka zo aka biyo ni wanda ka diba yawan da magaran gaba ɗaya in ka ci da magaran ba za ka cire mutum dubu uku cikin mutum miliyan wajen kuɗi da wani abu wanda ba ka mamu kuma dalibin kuma da shi da mutum miliyan hudu kuma a nijar hanyar ba ta da kuɗi da miliyan biyar ba ka ta zaɓe miliyan biyar tara da wata miliyan biyu da rabi uku da biyar ba kenan shi a ƙalla suke samu mutum ko a lokacin da sun kai wannan din amma ba a yi ba zanga-zanga aka haƙura saboda Allah bai ci ni ba manzon Allah bai ci ni ba mulkin nan da aka karɓe daga wurin mamman Usman Allah ne ya ba da izinin a karɓe da izinin Allah aka yi saboda in Allah bai ba da izini ba ai ji sai karba saboda Allah ne yake da malikal mulki ko dukkan mulki man sha Allah shi ne tabarakal mulki ne mulku wa ala kulli shay'in wani ba yake da mulki ba Allah ke da bai bai ba da shi in Allah ga dama wani zai karba da kai haka ne muka yi hakuri ne wa aka bi Allah da manzon shi aka ci gaba bare yazo aka halbe shi aka yi hakuri canja yazo lokacin canja mamman da ya zo kar kasan nan har yanzu ba taɓa yin ɗan siyasa da ya ci ƙuri'a ban ma gudu komi ba a yin jigo sai mamman usman sai da aka kawai da duk wanda ka ya ci ya ci zaɓe sai da aka taimaka mai ta hanyar ƙara biyo biyu kowaye ban ma da na kowaye da tabbacin zaɓe iya soyayya ce san da ne kai tabbacin zaɓe hankaje sunan ya taimaki yan nijar ya musu ayyuka kuma da mutane suna shakka yanzu da aka yi wannan abin da suka ce Allah ya taimake mu Allah dukkan ba batanja wanda yake Allah ya ba batanja jaban wannan man fetur din wannan da sai man fetur ne su ya kai ka ya kuma ko da ka da ba za a iya zawwa ba mu talakawa ba ko gwamnati ba ta da man fetur dan ayyuki ko ina to ya kai ka kai muna da man fetur din mu kuma a kasar mu ke kaci ko shi kadai aka sai da azan daga mutum ya ga wannan bala'i ke wacce da kan ba ba canja da shi ba su ya ki canja amma da ya gano inda aka yi da aka matan da juyin mulki mutane sun yi akwai wanda ya yi bakin ciki sama da wata guda an rudo daga nan to da aka zo aka yi juyin mulkin wannan na tsohon shugaban kasa Muhammadu Badan an rudo daga nan shin duka ƙarƙashin ne ya sa ba a so daga danga ba Allah ya ce kar a yi mannan Allah ya ce kar a yi to yanzu da Faransa da ECOWAS da magoya ban su ne ne suke so ƴan Niger idan ne aka sama Niger ta hukumi sha suka yi dan kuma ba abinci ba kuɗi ban magani ban lafiya bakka za bakka za bakka za har ku tashi ku yi boye abin nan da Allah ya kar ku yi ku yi kayan ku ka gane abin da suke so talauci ya ishe ku wannan zanga zanga da annabi ya hana ku ku yi yanzu ku sabawa annabi ku sabawa Allah sai ku yi da'a da faranka da jamhuriyar ita kuma ta zo da makarin ta rushe an gane duk wani wanda ka ga yana goyon bayan demokuraɗiyya yanzu ne ne burin shi ya za a kira hargitsi na tsakanin al'umma yanzu dan Allah Allah ne ya jarrabe mu wani yana da mulki Allah kai da mulki ya ba wani ba ta kuma dama Allah ya gaya mana قل الله كرم وانا آية ما قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء bayanan bayanan Allah ke kulle gamu Allahumma ya kai Allah an kama yi kalli kai ne mamallakin ni wani ke mallaki ni ba kai ka mallake shi kayan ka ne baka tarayya da wani duk wanda ba Allah ba talaka ne tutil mulka man tasha'u kana ba da wani ƙwayya ƙwayyan mulki ga wanda ka ga dama sanda za ka ba shi sanda ka ga dama a adadin da ka ga dama a dukkan da ka ga dama a awar da ka ga dama a mintunan da ka ga dama a watan da ka ga dama a shekarar da ka ga dama shi ma bai san ba a shekara ta kaza zai zama mai mulki shekarar in ta zo sai ya kai shi kawai an biyo da shi wani tsari ya zama watan ji'ul mulki وتنزع الملك ممن تشاء
kuma kana kwace mulki ka ga ba karɓa ba ce kan jiƙo fuske iya ya ce gobe zan yi kaza jibi zan yi kaza a ta yau ba ka ba ne za in kenan ko kaman wannan bi'ati ce garka to shi ma nan garkan ne tanzi'ul mulka za kwace mulki ne ake a ce gamna kuma dole ka idan Allah ya ba ka umurkin nan to Allah zai zo da kai ko ko wani bawan shi ne zai tsora kan wani bawa yanzu idan ka ce wancan da ya samu baka yarda ba wa ka ja da shi to wannan da ya karba kace baka yarda ka ja da shi ta da hatsaniyar ka kace dole sai an yi kaza biyayya ce ga Allah ko biyayya ce ga manzo Allah ko saba Allah da manzo shi raba kai a samu hargitsi ka zaman lafiya ne ko kawo hayaniya ne to yanzu idan aka kashe ka dan wannan hayaniya ka je wurin Allah ya hana kai kai kuma aka kashe ka yi ya za ku shi Allah ce karkai annan Muhammad ya ce karkai kuma sai kai aka kashe ka je wurin Allah ko ya kaka kace wallahi da kurai ne kaya kai yanzu ka iya bude baki ka ce ma Allah na jefa fitakka da demokratiya ne na mutu yau kankari mai baki mala'iku ba sai suke da kai ba demokuraɗiyyar da iskanci ce luwaɗi ke cikinta da kafirci da bauta ma wani ba Allah ba da tutan mutane da halawala da kayunwa da ka gaba da ka da keta daman Allah ya tsine mata ga ku da addinin ku mai tsafta mai adalci da dokoki a Qur'ani na adalci na rayuwa na inganci na zaman lafiya ba kai wada da su ba shi da kike fada akan wani abin da ake bauta ma bature kuma ka tinkari wurin Allah me ya kai ka to to kaga idan muka duba yanzu ya za mu ganewa wane ni musulmi ne wani ƙarya yake munafiki ne sai da kai jarraba yau sai ka fito ka ce a'a in dai ba jamhuriyar ba za a yi gare ni jar tawaki da a fasa jamhuriyar mu ko muka ce a'a dama an yi jar kafin jamhuriyar isko ni jar sai kuma ni za ka dawwama ko ban jamhuriyar me yasa ba ku cewa a yi shari'a musulunci eh ai ya kamata ku ce musulunci ko tunda ku musulmi ne ashe cewa dole sai an koma demokuraɗiyya ƙara nisa ne da musulunci wannan yana nuna an jarraba an yi walƙiya an ganka a wancan gidan kun gane shi yasa muka tsora ta akan jeje wannan gabe wala nabulu wannakum hatta ya'lamul mujahidina minkum wa ya'lamus sabirin za mu jarrabe ku da umarni da hali har mu gane suwaye masu kokai suwaye masu haƙuri wajen bin Allah da wanda suka ga da yin haƙuri suwaye in an ba su umarni za su yi ga umarnin Allah da manzon Allah kuma suwaye in an ce kar a yi in ya saba ma san zuciya su za su je kansu yanzu kaga jin munafukan Allah sai suka koma suka ce su in ba da kudin Allah ko ni ne to wani alama ce ta bakkadin Allah da manzon shi yayya ce kake wa Allah zahiri da da manzon dan baka taba faɗa ba kan shari'a akan addini da an saba mu bani ma duk abin da ke cikin demokuraɗiyya na wajibi to a musulunci kuma haramu duk abin da a musulunci wajibi ne a yi a demokuraɗiyya kuma haramu mu a musulunci sallah wajibi tauhidi wajibi to a demokuraɗiyya kuma sallah ba wajibi ba a ma sanin ta ba ta kuma tauhidin nan ma ba ta mutane kuke mu a musulunci luwaɗi haramun ne a demokuraɗiyya kuma yana daga cikin cikar demokuraɗiyya tsantsar demokuraɗiyya ta yi na so a more ta ya ana luwaɗi kana da yanci da haka shin ka sa yana cikin aiki da amma na cikin abin da za a kashe ne shi in an kama shi da wanda aka ba luwaɗi su kuma suna daga cikin wanda in ma kashe haramun ne za a kama ka ba a magana dan ana luwaɗi ko ma dubu tsakanin ku da Allah sun yi kuɗi da yi sun yi hannun riga to kake faɗa akan a tabbatar da luwaɗi da karuwanci da iskanci akan a rushe sallah a rushe wa'azi a rushe koyon qur'ani a rushe koyon hadisi a rushe tafsiri a rushe bautawa Allah da kuma jamhuriyar ta ɗauko haka ko ba ta ɗauko rushe addini wannan yadda kuka aiza a kwaɗe su ne suka ce kiran sallah burmi ne dumi ne hayaniya ake a mutane hayaniya kiran sallah hayaniya ne a daina shi gaske ko ana roƙo suka ce to a ji a raƙai amma a daina yawan yi kaga in kiran sallah ya zama hayaniya kada ne ta zama a wannan hada wannan da aka rushe ma su wannan wanda aka ba juyin mulki ba saboda tsabar demokuraɗiyya sai da suka yi magana a kan addinin kiran sallah amma kar ka manta kwana ake ɗan nayi kullum suna suna suna suna sun sa manyan ofar ne suna yi kiran sallah kwana ake ana yi to shi wannan kwana ake ana musu ba hayaniya ne saboda iskanci ne ya dace da iskansu to haka Allah ke cewa za mu jarraba ku dan mu san masu hakuman wa nabalu akhbarakum sannan za mu jarraba menene ku ayyukan menene jarraba din nan dan mu sani Allah ce dan mu bayyana abin ne dama Allah ya sani amma idan baka yi haka ba Allah ya bayyana kai ka gani yanzu aka ana da ka ce wanda shine in aka ce kar annabi yake kar ayi yayi wanda kuma ya ma annabi biyayya sai aiki ya Allah samu gani ya kamar mana إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وجاءوا رسولا ما بما تبين له الهدى لن يضر الله شيئا وسيهبط أعمالهم Allah ke cewa yana ba mu labari game da kafirai yake innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah lalle hakika waɗanda suka kafirta kuma suka raka kare al'umma daga fahimtar addinin Allah ba sa so addini ya yaru bar ma so suke yaru to in za ka kashe addinin musulunci da jahilci kake kashe shi ka hana mutane karatun addinin ka kwace makarantu ka kwace masallatai ka ce a daina darasi a makarantu da masallatai ba haka wata gwamnati ta wuce ba ta yi wannan dokai tun makaranta tun da gwamnati ta kai wata da masallaci ba a cikin dokar gwamnatin Nijar tun da abin Faransa ne in ka gina masallaci da kuɗin gwamnati to za a iya ka domin kai da kuma ba a gina kabin masallatai a Nijar babu ko kwatsi da gwamnati al'umma ta take haɗuwa ta gina kayan ta daman addinin farkon gwamnati kar ku manta nan Benin da da Togo kun gane ko da wannan Cote d'Ivoire da irin su waɗannan ƙasashen da nan Afirka ta yamma saboda kiristanci yana da yawa a wurin sai suka sa duk ɗakin ibada wuta kyauta za su sha gwamnati za ta biya to shi ke ya kace tun da musulunci ma a ibada ce ake ko in ko in musulunci na da a togo sun masallaci in aka sa musulunci ta ba a biya eh kaga a Najeriya ma ba a biya mu kuma nan Niger masallaci ya tsada ya hitsa da ruwa hitsa da wuta dan in kace zan sa ma masallaci ruwa to za a maka farashi irin na ne sa ma kamfani ko nan karkada sai da baka sai da aka amfani da sunan wani amma ka ce masallaci ne to in ana sa ma kalaka ruwa a gidan ki ji kadai to in masallaci ne da kamfani miliyan biyar biyar sannan kun kun san ruwan Niger yana da wani tsari daga wannan metric goma ko daga ya dora sha daya kudin shi ya canza to kaga dole ko a masallaci tunda al'umma take taruwa ta yi alwala wasu hawan kaza su ya dora ko bai dora ba to farashi shi ya wanda ya tsara ka taba ganin ciniki a duniya da ake yi wai idan ka saya da yawa aka kara maka kuɗi kai ka fitta faransa da da ke iska ne ka taba ganin ciniki tun da ake duniya yanzu misali ka sai da kana sai da akamma na zo sayan daya kace jika biyar alaran ma zo sayan dubu sai ka ce to kai nawa kace ka ce yake dubu sai ka ce to kai jika bakwai bakwai za ka zo wannan ciniki da Allah mana hankali to wala haka ne ruwan jere in dai ne cikin daga wannan sai zuwa goma ina da kajiya ne amma in ya kara daga kajiya kai sha shida to kuɗin da za a linka maka ya sha bamban da na ruwan ta wai sai suka bata hujja wai dan abin da ya sanya talaka su suke shan kaɗan masu arziki suka jiya to wace kai mai arziki kamar tara ta bayan ka raba farashin mai arziki da talaka a ina ka taɓa rawa abin yanzu idan mai arziki zai sha man fetur sai a ce ya shafi jika kai talaka dan kai talaka ya shafi kan shafi dari ai abin sai da shi wannan zalunci ne shi talakan wahala ya arziki Allah ne bai ba shi ba ai ne kudin ba wayo bai tunda ko Allah bai da kan da kan to haka irin waɗannan abubuwan ba a biyan wuta a can amma mu anan to din Niger ba ba ta da masallaci ba ta da makarantu amma sai aka ce a ƙarƙashin dokar gwamnatin da aka rushe ba ranar laraba ba ka yi mu suna ishirin da shida ko ga watan bakwai to sun akwai doka da ake kira durwa da kir dokoki bisa ibaru ka ji hadarin da kenan ba bisa addini ba dan suka ce dokokin addini ai dole musulunci a ce addini da ne ko to suka ce ibadin cikin addinan za ka mazo ibada za a mazo da ko ta in ka ce ta hana yin sallah azhar ka bari ala inda ibadin ka ba doka duk wani malinci na fiqh da malaman hadisi da suka tsara duk sun rusa shugaban kasa shine babban malamin hadisi shine babban malamin fiqh shine duk ya rushe su a ba hurra su wane ne ya bayar da kai faransa ta sashi tun dubu biyu da sha bakwai a tuwanda kayan ake yawo da shi ana koye-koye shi aka yi zama a Alger aka yi zama a Morocco aka yi zama a Niger yanzu aka zo aka karanta ma 'yan majalisar dokokin suka ji dokokin cewa duk masallatai yanzu a kwace gwamnati za ta rike nima ita gwamnati za ta rike likici ba dan siyasa ba dalla duk makarantun ku za a kwace gwamnati za ta ba da mushikar da makarantun ku na addini ba sai a duba wani wanda ya karatu shi a faransa shi ya irin addinin nan ne dan intercept sai a ce to shi ne karantarwa da kiristanci da yahudanci zai koya mu ba mu yanzu nan duka da haihuwa gari an kwace wannan masallacin to an yi an yi an zamna an zamna an yi rigima an zamna an roƙi arziki har zama na ƙarshe aka yi shi a sama aka ce kuwa girman Allah ko ya har ma aka tuna musu kan da kuka zo zaɓe kun zo kun ce mu taimaka muku mu kun zo aji na maka ce za mu taimaka kuka ce to kuma mu alƙawari za ku ɗauki mulkoci muka ce ba mu buƙatar mulkoci ko kuɗi mu addini ne ga gaban mu ni ne da kuke so abu kuka ce abin da muke so a mu idan kuka ci mulki ku alƙawarin ba za ku shigo mai da wata sabuwar doka ta luwaɗi duk wata doka da dama su ta addini kar ku so ta aida ku bar addini yadda kan ku ƙara kakkulan kuka ce kun yarda suka ce eh ai a baki muka wani ko a rubuce ga takarda wannan sa hannun ka ne ne ta eh to ai shi dan siyasa in ya sa hannu ma na iya tsada haka yake da kai shugaban ba siyasa ce ne ƙarya ce kake na ƙarya ce ko sun yanke ne an yi sun haka ne to wannan abin da ka zo shi ai kake shi addinin mu babu shi aljiyar mun yi alƙawari ko ka zo da wani abu sabo a addinin da babu shi yace a wannan mace mun rige mun kare mun wuce wannan wuri asabar lahadi aka roƙe shi lahadi litinin talata laraba idan alhamishi ne za a yi taron ministoci a karanta wannan abin sai ya rattaba hannu ya miƙa musu jila shi kuma ya tura mai sage rajiyo zuwa ga kowace wannan kwamishinan 'yan sanda da sauran jandarmomi su tabbatar da kulle kowane masallaci da kowace makaranta ka zama ta gwamnati ya an yi gwamnati ya nemi ya ne zai kai nashi wanda da in an yi kwanciyar da ministry da alhali da juma'a saban da su ban liman da zai yi juma'a sai wanda na sani da wani juma'a ba ba ta maka sai da ba za a yi ba sai Allah ya kalli shiga da ba su mun zoci da za su zo taron bangon su zo taron duka wani ya gudu wani ya fita sai Abuja wani a gidan kaso ranar to shi ne sirrin da mutane ba sani ba addini suka taba Allah ta gafarta ba
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم
إن الذين كفروا لن وإن كافرك وصدوا عن سبيل الله كما تكلمك كار الدين مثل سكا هنا كي تكد يا قوا وشاقوا الرسول سكا شفاقوا ونن النبي ميجر da suka ce sam ba da sunna ce ba ba za a yi ba min ba ma ta bayyana mu da guda bayan hukuriya ta bayyana gare an wayi bayani sun san addinin nan gaskiya ne sun san manzon nan gaskiya ne ba لن يضر الله شيئا بقي لك الا يكون وسيرضى اعمالهم لك الا يمشي ايتك كما الا يمشي ايتك da aka tsara na rusa addini shi aikin ya rushe da masu aikin kafin a gaila lahira amma ba mamaki su ba tun da da rabu lokaci ya fita yau to Allah ya gafarta mana sai mu kwana nan in mun zo sati da sama za mu je karshen sura Allah ya da haka yan uwa waɗannan su ne ababe kaɗan daga cikin abin da suka faru na baje kalan da aka yi mutanen nan ɗaya suka yi suka ce ba da addini ba aiki ba mutane ba mu sanar da wannan magana ba saboda ba abin wanda ya kamata kowa ce amma dai in lokacin a kan shi dole aiki mutanen nan addini suka kafa kuma suka yi hukuna hukun da addini musamman ɓangaren sunna suka ce suna yi da kowa ban da sunna annabi Muhammad ahli sunna su ne ba a yi kuma wallahi tsohon shugaban kasa da yake yadda ya gaba shi yake addini ba a taba shi wannan abin karkai ba mun kai ba ba mun kai ba labari faransa tana tare da mu ba zan manta ba hawar bawan Allah ya gaya ma wani daga cikin wa'anda ake gaye yake wani ka san mun yi boko tare da kuma na hikirin bokoki yanzu yau wani da Allah baka wannan mukamin kake tunanin za ka yi fada da Allah ka ci nasara yake to idan na yi fada da shi menene za a yi yake nasara ce baka ji to sai garbi nasara tawa an yi wannan magana ko lahadi ne idan laraba shi ne ke daga hannu a gidan kabo da waɗannan suka zo wanda ya wani ka ga abin da na gaya maka baka rasa da na gani jama'a mutanen nan suka ɗauko ma faransa alƙawari cewa dole sai sun hana yawan haihuwa kawai sai aka tara sarakuna ana wannan ku duba gaba da gaba a Amerika ake ma tsohon shugaba tambaya wai shin menene yake matsalar Najeriya arewacin Najeriya da Niger matsalar menene abin da ya kawo mana talauci sai ga mutum ɗaya da ƴaƴa ishirin ƴaƴa talatin wannan tsannan jahilci ke kaga duk Niger da duk arewacin Najeriya ne da suke da Allah tsakaninka da Allah akwai wanda shi a wannan na arewacin Najeriya Niger duk bokon ne akwai wanda shi boko kowa muna da profesorin da a Ingila masu suke karantar muna da profesorin da a Faransa masu suke karantar da yan Faransa amma da yake sun yarda addini shi yasa da yake jahilai duk malaman addinin wannan jahilai duk sarakuna jahilai duk waye jahilai ya kalle mu yake dukan mu jahilai ne karatu ne ba ba shi kuma koyaushe yi ai ku je ku tambaya mana wannan ali mustafa sakwai hindi ya sakwata hindi ne ga suna ana ta yaɗawa ai ba koyon labari ba ya ce ba a saboda tsabar jahilcin da shi yake ture maka yi sai sa ya makama inda can ne gidan Allah ya shiga ga ya ɗauka gidan Allah ya shiga ai daga kyau na kalmar dai a bayan ruwan sai ta to wai su ma can ma mutum biyar da suke su in addini kake da kama abin da ke yi ko su ma mutum daji da rai ke yi ya ga wanda yake ma Allah hutu na hutun wannan wai waɗannan suke wai waɗannan suke kwalfanye ba su ba shi ba shawara abin da kake oga zai rusa mu ma wai da kake suka je daga Abuja suke ba shawara ya ce baka baki bashara saba ma Allah kuna nihin wanda Allah ya kama yanzu kuke tunanin na lantse da girman Allah ba wai faransa ba ko iblis ya fito bi iblis ai baka ta Allah akram kallah da Allah duk da ma lokaci yayi ihe mun da wa kadalika akadu rabbika idza akadu rabbika kadalika akadu rabbika wa akadu al-zalima inna akadu inna akadahu alimun shadid inna batasha rabbika inna batasha rabbika la shadid subhanallahi wa bihamdihi